المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن هدى بهديه ودعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي باقي يوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barka mu da saduwa a wannan yammaci na juma'a daren asabar yau takwas ne ga watan takwas watan sha'aban bayan hijiran mazo sallallahu alaihi wasallama daga birnin makka zuwa madina shekara dubu daya da dari hudu da arba'in da shida wanda kuma ya dace da bakwai ga watan daya hijiran miladiya dubu biyu da ashirin da biyar ci gaba da karatunmu na littafin sunan abi dawud daga wannan masallaci namu mai albarka masallacin miyatti da ke wannan unguwa ta bolari a nan cikin garin gombe fadar jihar gombe muna addu'a Allah subhanahu wa ta'ala ya kara wannan gari namu albarka da sauran garurukanmu gaba ɗaya idan ba a manta ba satin da ya gabata mun tsaya ne a ƙarshen babi na saba'in da hudu a hadisi na ɗari da tamanin da shida tamanin da shida ne ko da biyu ne haka ne da shida yau za mu tashi a farkon babi na saba'in da biyar hadisi na ɗari da tamanin da bakwai insha Allahu kafin haka akwai tambaya guda ɗaya kafin tambayan kuma muna isar da ta'aziyya musamman ga malamai da kuma ɗaliban ilimi a jihar kaduna da kuma ƙasa gaba ɗaya bisa rashin ɗaya daga cikin manyan malamanmu na wannan ƙasa da ya rasu jiya a shan isaka yunus almadani wanda babban malami ne a malamai sun san shi kuma ɗaliban ilimi sun san shi wanda sun yi karatu a jami'ar musulunci ta madina tare da ɗaya daga cikin malamanmu a wannan gari shak bello doma da abokai ne kwarai da gaske da shi da shak bello doma malam saka yunus yana daga cikin malaman da ne mu'amala da su a najeriya tunda muna alaka da shi kamar shekara goma sha takwas hakikanin gaskiya idan ka ci na lissafa maka malaman da na sani masu makarimul akhlaq kyakkyawan hali mutum mai saukin kai gashi da son mutane mai haba-haba da jama'a duk yadda yake da abubuwa sukan sha mishi kai amma duk lokacin da kuka haɗu da shi za ka kaman baya so ku rabu malam mutumin kirki ne kuma ya ƙarar da rayuwar shi gaba ɗaya tun daga yarinta har ya koma ga Allah wajen karantar da al'umma Allah ta'ala gafarta mishi Allah mishi rahama ina tunawa lokacin da zan tafi karatu a na je na same shi shekaru goma sha baya a gidan shi a kaduna nake gaya mishi a yake ce min zai rubuta min taskiya na ajiye saboda tarihi muka zauna ya fito daga gida muka shiga ofis haka rubuta min wannan taskiyar da yana alfahari da ita kwarai da gaske allah mishi rahama allah gafarta mishi a da yake ba mutum bane dan hayaniya yawanci ba san shi ba an bi sani masu surutu da hayaniya ina fata an gane allahumma amin allah gafarta mishi kuma allah mishi rahama sannan akwai tambaya guda ɗaya wanda guda ɗaya ce amma tana da kusan ɓangarori har guda uku na farko alaƙa dangane da kaman mutumin da ya tafi ya zo masallaci ya samu liman ya yi ruku to za ka samu waɗansu sukan taho suna sauri wasu ma za ka sun fallo a guje kamar wanda biyu zomo zai kama shi a guje fa yana so ya samu wannan raka'a to wannan bai halatta ba gudu zuwa masallaci bisa ga zance mafi karfin dalili idan mutum ya duba muwatta malik da kuma bukhari da muslim da wasu daga cikin littattafan hadisi akwai hadisin abu huraira da annabi ce idza thuwiba bis salati shine ruwayan muwatta amma ruwayan bukhari da muslim idza uqimatis sala idan aka tsaye da sallah fala ta tuha wa antum tas'au kar ku taho wa sallan kuna ainihin gaggawa kuna sauri wa tuha wa alaikum sakinati wal waqar ko wa alaikum bis sakinati wal waqar ku taho a nitse ba tare da ainihin gudu ba to ka karkashin wannan malamai suka ce makaruhi ne mu ce tafi masallaci a guje ina fata an gane an fi so ka tafi a nitse ya fi dacewa da ainihin karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai ruwayan da kuma wata annabi ana sallah yake ta jin hayaniyar mutane bayan gama sallah sai yake tambaya su wane ne suke hayaniya suka ce ai muna gaggawa ne don mu samu wannan raka'a kamar gudun mutane ne sai ce fala taf'alu kar ku aikata haka kaga wannan hani ne fala taf'alu kar ku aikata yake sa baya halatta makaruhi na mutum ya ruga a guje an kusa ayi ruku kaga mutum ya fallo a guje kamar zai tashi sama wannan kuskure ne abu na biyu da ya zo masallaci kuma sai zanto ya samu liman ya yi ruku sai ga wani ya yi ainihin kabbaran ba ma a cikin nisuwa ba ina fata an gane to ana abin da ya kamata mutum ya yi shine a malamai sukan tattauna ma in aka yi ruku'u ka samu raka'a ko baka samu ba idan aka yi ruku'u wani raka'an ta tsere ma ko kuma bata tsere maka ba fatawan abu huraira Allah ya mishi rahama kuma Allah kara masa yadda daga cikin sahabbai da waɗansu daga cikin malaman da suka bi shi ko a cikin mu'asirun a kuma muqbil ibn hadi alwadi'i ɗaya daga cikin manyan malamai na duniya Allah mishi rahama shi ma na kan ra'ayin da an yi ruku'u raka'a ta tsere maka ina fata an gane amma wannan mazhaban kusan ba ma tare da wannan fahimta sai jamhurin sahabbai da jamhurin malamai gaba ɗaya ba sa kan wannan ra'ayi abu hanifa imamu malik imamu shafi ahmad ibn hanbal da kuma jamhurin sahaba sun ce idan ka samu liman a ruku'u kai ka bara ko ka dago tare ka samu wannan raka daga cikin dalilansu kuma akwai hadisi da ya inganta hadisin abu bakarata wanda ya taho annabi ya yi ruku'u alaihi salatu wassalam ya yi kabbara ya yi ruku'u kafin ya shiga sahu sannan ya tako ya shiga cikin sahu da haka masalla annabi ya tambaya waye aikata wannan abun ya ce ni ne sai ce da shi zadaka Allahu hirsan wala ta'ud Allah ƙara maka kwaɗayi amma kar ka sake to shi malamai suka ce nan ka kalli abubuwa ne guda biyu zadaka Allahu hirsan wala ta'ud ai bai ko da raka'an bai har ma addu'a yi mishi Allah ƙara ma kwaɗayin son jami ko kwaɗayin son aikin alkhairi amma wala ta'ud kar ka sake yin ruku'u kafin sahu ina fata an gane ya zama ka tattako ka shiga sahu amma dai rakan annabi bai kore ta ba abu na biyu kuma imamu tabarani ya roto a cikin littafin shi daga zaid bin wahab ya ce wata rana mun zo masallaci ne da abdullahi dan masaudu allah kara masa yadda mun zo an yi ruku'u sai muka yi ruku'u kafin mu shiga sahu muka yi tako daya biyu ku muka jona sahu a raka'an farko ne dama da aka yi sallama ya ce sai ni na miƙe a lissafi na wannan raka'an ban same ta ba sai shi abdullahi bin mas'ud ya ce da shi ai ka samu wannan raka'an ba sai ka sake ba ina fata an gane to akwai kuma irin wannan asar ɗin daga albin abi talib allah ƙara masa yadda kun fahimci wannan abin da kyau to a takaice dai shine idan aka yi ruku'u ka zo ka samu lima a ruku'u kai kabbara kai ruku'u kuka ɗago ka samu wannan raka'an an fahimci wani abin da kyau to sai abu na uku kuma shine na karshe idan ka zo ya za ka yi kabbara wasu da kabbaran da tafiya duk lokaci ɗaya suke shinkafa da wake kawai wani ma sunkuyi zai yi ta wasu suka ce sai kai kabbara tsaye kabbaran harama kenan sannan kai kabbarar ruku'u kuma tun da kabbar bari biyu ne a wurin ai akwai kabbaran harama akwai kuma kabbarar ruku'u amma na wajibin da shine kabbaran harama wanda in babu ita babu sallah amma kabbarar ruku'u ita ba ta cikin rukunan sallah bi mana sauran kabarbari karfin su ba kaman kabbaran harama bane ba shine abin da nake nufi rashin kabbara ɗaya baya bata maka sallah amma rashin kabbaran harama kuma yana bata sallah to anan a kamar ɗaya daga cikin malaman mu Allah jikan shi da rahama Sheikh Ja'far Mahmud Adam shi yana da ra'ayin cewar na shaji muna karatu ya ce shi yana da ra'ayin in kai kabbaran harama ka hada niyyar da na ruku'un ka tafi ce kabbaran ta yi kun gane ko shi akan wannan fatawa yi kabbaran harama ita ce wajibi to sai ka shigar da niyyar na ruku'un ba a ciki kawai sai ka yi ruku'u ala ayi halin dai shine matukar dai ka samu ruku'u ka samu sallah an gane ko to ya rage idan kuma kai kabbara kafin sahu sannan ka tattaka ka shiga nan ma ka samu sallah bisa ka zance mafi inganci sai dai ba a so ne kai haka ina fata an gane wallahu ta'ala ala wa alam Allahumma amin kamar yadda nace za mu tashi a farkon hadisi na 187 cikin 87 cikin babi na 55 haka ne ko قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كبرك عبد الله بن مسلمة شين ابن قعنب القعنبي da shi abu dawud ma ya buɗe wannan littafin in za ku iya tunawa hadisin farko na abu dawud wannan malamin ya zaɓa ya buɗe littafin shi da shi daga cikin malaman shi to kafin mu shiga hadisin akwai wani abu da yake da ban mamaki game da shi abdullahi bin maslama shi abdullahi bin maslama albasiri ne amma salsalan shi yana tikewa ne ko nasaban shi zuwa ga abdurrahman bin auf daga cikin manyan sahabbai shi a basra aka haife shi kuma anan ya taso a ƙasan iraki to shi abdullahi bin maslama irin fitinanne ne a samu mutum baya tsoron kowa a gari kusa akwai irin su baya shakkan kowa ya fici ni kowa baya shakkan kowa to wata rana suna zaune a majalisa shi da mutanen shi shi da farawa an gane ku ana hira suna shan annabi annabi shine a samu dabino a zuba a cikin ruwa in an ɓaɓɓara dabino sai a zuba a cikin ruwa idan ya jima ruwan zai yi zaƙi sai a ɗauka a sha mutanen iraki suna wannan abun kuma a masaba abu hanifa ya halatta amma kafin ya fara tsami ina fata an gane in ya tsami ya zama burkutu wannan haramun ne ina fata an gane to suna zaune suna shan wannan abun to akwai shi'uba ibn al-hajjaj za ku ji muna yin karanta an shi'uba ibn al-hajjaj shi kuma a iraki a garin basra shi ne shugaban malaman hadisi gaba daya dama a lokacin a duniyar hadisi mutane hudu ne daya yana makka daya yana madina daya yana kufa daya yana basra wanda yake maka shine sufuyan bin uyaina almaki wanda yake madina malik ibn anas wanda yake kufa sufuyan al-thawri bin sa'id al-abin masruq al-thawri wanda yake basra kuma shine shu'uba to sai shu'uba yana tafiya da shi da ɗaliban shi akan abun hawa ko jaki ko doki ko wani abu ana bin shi ɗalibai da yawa kuma an riƙe linzamin ana tafiya da shi sai aka wuce ta majalisar su abdullahi bin maslama sai rashin mutuncin shi ya motsa sai ya tashi da ya tashi sai ya tinkari inda shu'uba yake da ɗaliban shi ya je ya ratsa su yana turewa ko irin sallama ɗin nan babu sai je ture wanda yake rike da linzamin sai ya rike shi sai yake ce musu man haza waye wannan kuma kun gane ko ta kaga wannan ba karamin rashin mutunci ba ne ba ba wanda bai san shi ba a gari ai sai yake ce musu wannan kuma waye sai suka ce da shi wannan shine shu'uba ibn al-hajjaj wace ce me yake sayarwa me sana'an shi sai suka ce hadisi yake sayarwa kaga sun ba shi amsa suka ce hadisi yake sayarwa kaga sun bi shi a hankali tunda masu ilimi ne idan wasu ne sai a fara fada kai din banza dan iskan gari ba su yi wannan ba su a kullum waɗannan matasan mu'amala mai kyau suke bukata a musu a ja su a jiki na sha faɗa waɗannan matasan da ake gani a daina ce musu yin iska wallahi tallahi da yawan su rashin gata ne ina fata an gane sannan ga azzalumar gwamnati kuma ta ƙara rikita su amma da yawa inda za a jawo su a jiki mutanen kirki ne sai ko su amfani al'umma kun kwanci abin da kyau shine abin da muka rasa cikin society mu da mutum ya dan samu matsala sai ka ƙara tura shi ma'aiki Allah Allah ake tafi jahannama a so ake a ja shi a jiki da kyakkyawan mu'amala amma da shi mutumin kirki shine kai din ma mutumin kirki ne shi duk mutumin kirki so yake kowa ya zama mutumin kirki shi yasa a ja su a jiki sai ga sun gyaru sai suka ce da shi wannan hadisi yake sayarwa sai ya kalli shu'ba sai ce hadith ne min bida'atik to dan ba ni hadisin mana daga cikin kayan kasuwancin naka na ji an gane ko ya gaya shi shu'ba shu'ba sai ce kala haddasana wani haddasana wani har zuwa kan sahabi abi mas'ud al-ansari yace kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama inna mimma adraka an-nas min kalamin nubuwati al-ula idza lam tastahi fasna' ma shi'ta ya hadu da malami sai ya kawo masa wannan hadisin sai ya fahimci wannan malamin fa ya bashi amsa dan hadisin annabi ya ce idan baka jin kunya ka aikata abin da ka ga dama ya ce wai wai wai wai wannan malamin da ni yake to sai ya sake wannan linzamin sai ya koma gefe sai je yake tambayar mutanen basra ya ce a gaya masa wane ne masanin hadisi a duniya shi ma sai ya zama malamin hadisi wannan bulalan da shi uba ya mishi ya ce wallahi ba zai haƙura ba sai aka ce to shawarar da za mu baka tafi madina akwai imamu na malik ya haɗa kayan shi ya yi gusiri sai madina ya je zauna a gaban imamu na malik tsawon shekaru he da ya zamo daga cikin manyan malaman hadisi a duniya yana cikin malaman imamu abu dawud kuma yana cikin waɗanda suka ruwaito motsa daga imamu na malik ina fata an gane to yake cewa abdullahi bin maslama to bayan ya zama babban malami yana allah allah ya dawo basra ya samu shi'uba yana dawo aka ce a shi'uba ya rasu to shi yasa hadisin nan guda ɗaya tak da suka yi rigima shi kaɗai ya roto daga wurin shi'uba duk inda ka ji hadisin abdullahi bin maslama daga shi'uba haddasa na shi'uba to wancan hadisin ne hadisin da aka masa bulala da shi kuma yace shi ne sanadiyar shari'a ta yanzu inda lokacin da ya zo an haushi da masifa za a yi samu wannan nasara ina fata an gane to kowa haka ya kamata ya zamo ka zamo mai gyara al'umma ba mai rusa al'umma ba ba ka zama munafiki cikin mutane ba mai ƙananan maganganu da kulle-kulle da annabimanci a cikin unguwa da masallaci da makaranta ka hana kowa zaman lafiya sai ce anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama wannan sanadin hadisi in banda abdullahi bin maslama daga kan malik har zuwa abdullahi bin abbas duk suna cikin kutubu sita amma shi abdullahi bin maslama imamu ibn majah bai fidda hadisin shi ba yace anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama akala katifa shatin annabi ya ci ainihin nama akuya menene katif karfata karfatan akuya ya ci ثم صلى sannan sai ya salla walam ya tawadda bai yi alwala ba na manta ba karanta babin ba babu fi tarkil wudu'i mimma mastatin nawu kun san wancan satin mun karanta hadisin an ci naman raƙumi a sake alwala ko ai mun ce jamhuru ba sa kan wannan mazhaban in banda hanabila to ba mu ji ai menene hujjansu ba haka ne ko ba haka ba to hujjarsu shine suka ce babun fi tarkil wudu'i babin da ke magana kan barin alwala ko barin sake alwala mimma masatin naru idan aka ci duk abin da wuta ta shafe shi duk abin da wuta ta canja masa kamanni ta hanyar dafawa ko gasawa ko soyawa ko menene in ka ci matukar an dafa shi to ba za ka sake alwala ba sai suka ce to tun da haka ne naman raƙumi ya shiga cikin wannan hadisi ina fata an fahimta wannan ɗaya ne daga cikin hujjarsu قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة ومحمد بن سليمان الأنباري المعنى قال سوبي duka sun ce shi wannan Muhammad bin Suleiman al-Ambari saduqun ne amma Abu Dawud kadai fi da hadisin shi a cikin malaman kutubus sita qala haddathana waqi'un an mis'arin shine mis'ar bin kidam shine cikakken sunan shi الهلالي الكوفي عن أبي صخرة جامع بن شداد عن المغيرة بن عبد الله عن المغيرة بن شعبة قال مغيرة بن شعبة يتي دفت النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة نابا قنشي منزل الله عليه الصلاة والسلام أولي داري بمعنى ناجي أمسعين باقون النبي شنو دفتو ina fata an gane ji'tuhu daifan kenan ko na zo mishi ina bako fa amara annabi ya iya karban baki da mugira ya zo shi ya kawo annabi ziyara ya bakunce shi fa amara bi jambin annabi sai umarni da a samo wani ainihin nama wani yanki na nama fa shuya aka gasa shi yanzu nan da ka zo annabi zai sa a gasa maka nama wata ran mun karanta hadisi na wani ce ina ma da annabi na nan da ya ga baki an gane ko fashi wuya aka gasa nama to ba wannan bane abun mamaki bayan ya sa an gasa nama ai za ku tuna wani hadisi da mu karanta kwanakin baya da ya baki ga makiyayi ya dawo sai ya ce me a kamo akuya ɗaya a yanka ko ya ce awakin guda ɗari ne tana aihuwa sai a yanka ɗaya ba a so su haura guda ɗari in ba annabi wa zai wannan abun sannan an dawo daga kiwo kuma ta aihu to shine sai ya ce da aka gasa naman wa akhadha shafrata annabi sai ya dauki wuka da hannun shi fa ja'ala yahuzzuhu li biha minhu annabi yana yanka min naman da kanshi daga jikin wannan naman da aka gasa yahuzzuhu ay yaqahu shine yankawa yana yankan naman da kanshi yana bani kaji manzon Allah ba alaihi salatu wassalam shi yake masa hidima da kanshi bayan sahabin shi ne ɗalibin shi ne ya zo bakunta bayan an gasa naman a shi yake ma yanka masa naman da kanshi ya ce muna cikin wannan ana yanka min ina wurgawa a baki ina ta fatawa kasan ko babu niyya sai an yi fatawa a gun saboda a jima ana cin nama ko kala ya ce fa ja'a bilalun sai ga sayyidina bilal ya zo fa'adanahu bis salati ya ce wa annabi a lokacin sallah ya yi haka ba zai ji daɗin zuwan bilal ba ana cikin cin nama sai ga sai jina bilal fa'adanahu a sai ya ainihin sanar da annabi cewa lokacin sallah ya yi za ta da ya kama ƙala sai shi mu gira ya ce fa'alƙa shafrata annabi sai wurgar da wukan wa ƙala ya ce malahu me ke damun bilal ne ka shi bai fahimci ana cin nama ba ne ba ya ce taribat ya dahu ya za mu fassara wannan abu taribat ya dahu sai ka ce kaitonsa da kalmar taribat ya dahu da sakilarka ummuka ire-iren waɗannan kalmomin laraba suka amfani da su ba suna nufin hakikanin ma'anansu ba ina fata an gane kamar ka ce mutum ubanka ka yana ɗaukar ma'ana biyu ko kana nufin mahaifi ko kana zage shi haka da ko ba ka ba an gane ko idan ka zo ka samu mutum a kofar gida ka ce ubanka yana gida ya zai ji dan Allah abin da ka faɗa ba ƙarya ba ne ba amma ba zai ji daɗi ba ko to watakila kai ka faɗa da kyakkyawan niyya an gane ko to shi yasa duk kalman da take da ma'ana guda biyu in aka yi amfani da ita to a kalli wurin da aka yi amfani da ita ne idan an faɗa cikin zafi a ce wannan zagi yake tun da kai ma za ka ce ubana ne haka ne ko ba haka ba kana nufin mahaifina to kalmar taribat ya da ka ai kaga ko da hadisin aure annabi ya ce me taribat ya da ka ke sa malamai suka ce hannunka zai albarka suka ce a ko da za ka yi ta neman kuɗi wajen ciyar da matan ko da hannunka zai yayyanke saboda noma ko faskare kaga duk dai ba mummunan kalma bace ba ba na nufin asali kamar hannunka ya turbuɗe cikin ƙasa annabi na faɗa ka shiga uku biman taribbat ya daka da ya ce wa bilal ai kaman kai ne yake damun wannan ne shi yasa kalmar sakilat ka ummuka na faɗa ko wurin tafsiri ne na manta ko anan ne nake tun da nake jin fassaranta da hausa ban taɓa jin kamar fassarar da malam jafare mata ba in dai da hausa ne yake sakilat ka ummuka yace tir da karancin fahimtanka kaga karshen magana kenan wannan kalmar da malam jafar ya bata ban taba jin fassara mai kyau irin wannan ba tun daga ranar sai na dauka ni ba Allah mishi rahama to sai ya ce wa qama annabi sai ya tashi salli ainihin ya kama sallah bima ya shiga masallaci aka tada ya kama to anan ai akwai hadisi mun karanta cewa in ana cin abinci aka kira sallah me za a yi a ci gaba da cin abinci ko kuma ga abinci ya zo ga lokacin sallah ya zo aka ce mai a fara da abinci to ya za a yi da wannan hadisin ban gane ko kun gane ba to amsan da malamai suka bayar suka ce wancan hadisin mahallin shi daban wannan ma mahallin shi daban suka ce ko da an kawo abinci zaka ci ko da kana cikin cin abinci matukar kai liman ne dole ka bar abincin ina fata an gane amma in kai ba limami bane ka take cikinka kun gane ko suka ce wancan hadisin liman baya ciki to anan annabi ai shine liman shi yasa ya wurgar da wuka ya bar abinci ya tafi wurin sallah amma in ba kai bane liman ka ci gaba da cin abincinka musamman ma in kana jin yunwa ko ba haka ba wa qama yusalli zada al-anbari yu al-anbari ya kara cikin ruwayan shi shine muhammad ibn sulaiman al-anbari wa kana sharibi in ji shi mugirat bin shu'ba ya ce wa kana sharibi wafa gashin baki na ya cika bi ma'ana ya girma wafa shine kasura ya yi yawa fa qassahu li ala siwakin annabi ainihin rage min shi akan aswaki me ma'anan wannan kalman fa qassahu li alqasu shine ragewa da almakashi ko da wani abu ala siwakin akan aswaki ka san idan gashin baki ya tsayi kana iya ka ɗauki koda biro ne haka sai ka yanke shi an gane ko to annabi sai ɗauki aswaki wanda yake siriri sai ɗora a nan ɗin mugira sai sa almakashi yake yanke masa shi shi ne faƙas sahuli a alami ne ne ala siwakin sai ainihin rage min gashin baki na akan aswaki au ƙala wa shakku minan rawi ko kuma ya ce a ƙussuhu laka ala siwakin annabi ya tambaye mu gira shin na rage maka gashin bakin nan naka da yawa ala suwakin akan aswaki saboda ba a so gashin baki ya tsaye annabi ya hana ina fata an gane kasu shari na daga cikin sunnoni guda goma da annabi karantar kar ka bar gashin bakinka kana muzurai kamar hitila yawa wannan ba sunna bane ba a musulunci ba a barin gashin baki ya ainihin tsayi قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو الأهوس أبو الأهوس شين سلام بن سليم سلام بن سليم قال حدثنا سماك شين سماك بن حرب عن إكرمة عن ابن عباس قال أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن رجال السنة إن gaba ɗayan su su ma'in banda musaddad duk suna cikin kutubu sita musaddad kaɗai na farkon shine muslim da ibn maja ba su fidda hadisin shi ba kale ce akala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam katifan ce manzan Allah alaihi salatu wasalam ya ci karfata thumma masaha yadahu sannan sai ya goge ainihin hannun shi bi mishin da ainihin hankicin ko wani abu haka wani tsumma kana tahtahu wanda ke karkashin sa thumma qama fa salla annabi tashi kawai ya fara sallah ba tare da ma ya kurkure bakin shi ba da wannan ne malamai suka ce ashe kurkuren baki dan ka ci abinci za ka yi sallah mustahabbi ne ba wajibi ba ya halatta ka gama cin abinci ka shiga sahun sallah musamman da azumi ina fata an gane a lokacin ne lokacin sallah fi haduwa da lokacin cin abinci musamman sallar magariba ko sallar asham قال حدثنا حفص بن عمر النمري قال حدثنا حمام شين حمام بن يحيى عن قتادة بن دعامة السدوسي عن يحيى بن يعمر عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يتتبس من زن الله عليه الصلاة والسلام انتهش من كتف yace annabi ya yagi nama daga karfatan akuya akwai ruwa intahasha da shinu ko kuma shin mai ruwa in ka yi karatun allo ina fata an gane ko kuma akwai kuma ruwa in ta hasa da sinke kashashe ko sinu an gane ko to idan aka ɗauki ruwa in ta hasha shi ne ka yagi nama da haƙwaran ka nan tura ne kenan ko al'adaras shi ne in ta hasha amma in ta hasa kuma mai sinu shi ne ka yagi nama da haƙwaran ka na gaba an gane bambancin abun to kowanne akwai ruwaya a kan shi bi mana annabi ya yagi nama in ma da ruwa in tahasha da haƙwaran turame ko kuma in tahasa da haƙwaran gaba thumma salla sannan annabi ya salla wa lam yatawadda bai sake alwala ba duk waɗannan hadisan suna nuna maka ne annabi ya ci nama bai sake alwala ba ko قال حدثنا إبراهيم ابن الحسن الخفعمي قال حدثنا حجاج قال ابن جريج أخبرني محمد بن المنكدر قال سمعت جابر بن عبد الله يقول قربت للنبي صلى الله عليه وسلم وأن حديث إبراهيم بن حسن الخزأمي أبو داود دا نسائي كده سكفي دا حديث sannan hajjaj cire bin muhammad al-misisi cikakken sunan shi hajjaj bin muhammad al-misisi malaman kutubu sita da sun fidda hadisin shi sannan su ibn jurayj shi na abdul malik bin abdul aziz bin jurayj ya ce akhbarani muhammad ibn al-munkadir ya ce muhammad dan munkadir ya bani labari kala ya ce ibn al-munkadir yana daga cikin manyan malamai na hadisi kuma waɗanda yake mutanen madina malaman kutubu sita duk sun fidda hadisin shi yana da wani kisa mai ban mamaki da ya faru da shi da wani bawan allah a madina ya ce wata rana ina zaune a masallacin annabi alaihi salatu wassalam ibn al-munkadir ka san lokaci ire-iren waɗannan bayan allah jin tarihinsu yana ƙara mutum imani yasa lokaci muke ɗan kawowa ba kowane lokaci ba dan in za mu abin nan kowane mutum sai mu bata lokaci a kan shi amma an samu wata gaba mutum ɗaya sai a wurga sai a wuce to ibn al-munkadir ya ce wata rana ina zaune a masallacin annabi alaihi salatu wassalam da daddare ina sallah ya ce to a ranar kuma an yi sallar roƙon ruwa a madina ya ce ana cikin fari babu ruwa an yi roƙon ruwa an yi roƙon ruwa ruwa izuwa ya ce to ina zaune cikin dare ina sallah sai wani mutum ya shigo ya ce sai na fila a jikin ɗaya daga cikin filolin masallaci ya ce sai ya ɗaga hannu yana addu'a yana ya rab istasqaka ahlul madinati falan tusqihim ya ce mutanen madina sun nemi ka shayar da su ruwa baka shayar da su ba ana ta roƙon ruwa har yanzu ruwa bai zuwa sai ce uqsimu alayka an tusqiyahu uqsimu alayka kamar rantsuwa yake wa Allah amma ma giya ne ina fata an gane kamar ina roƙonka ya Allah ka shayar da su ibn al-munkadir ya ce wallahi ina zaune kuma ina kallon shi amma da yake akwai duhu shi bai san akwai mutum a cikin masallacin ba an gane ko ya ce mutumin bai ɗau lokaci da addu'an ba hadiri ya ɗauro waliyan gaskiya kenan ina fata an gane ba yan 419 ba kuma malaman Allah ba malaman ciwa-ciwa ba ina fata an gane ya ce wallahi ba ɗauki lokaci ba sai na ji hadiri sai na ji abin nan kamar tsawa da walƙiya kawai sai aka fara ruwa ya ce mutumin kuma sai fashe da kuka yana yaron man ana ya Allah ne waye da har za ka bin wannan abu ai ban kai ba yana ƙara ƙasƙantar da kanshi kuma a gaban Allah bai ce ba ai muni ai ina fata an gane ya ce mutumin hankalin shi ya tashi ya ce haka yake kuka yana ƙara ƙanƙan da kai a gaban Allah har aka zo aka yi kiran fari na asuba sannan ya daina saboda wani ya shigo masallaci duk bai san ne ina nan ina jarida a masallacin ba ya ce da aka yi sallan asuba ya tashi ya fita sai na bishi ya ce ni ban san shi a madina ba ya ce ina ta bin shi amma bai san ina bin shi ba har na ga gidan da ya shiga sai na dawo ya ce washe gari sai na ga ya zo sallar asuba da aka yi sallah sai na ƙara na bi shi na ga dai wannan gidan ya shiga na ce to alan yake ya ce da gari ya waye sai na tafi gidan na je ne sallama sai fito ashe mai gyaran takalmi ne shu meka ne shu meka gyaran takalmi yake kar ka ɗauka dan kana hawa mimbari ka fi kowa a wurin Allah wallahi ba haka bane ba wani yana nan matsayin shi a wurin Allah Allah ne kawai ya sani kuma ba malami bane ba da wannan ne malamai suke dauka sun fi kowa a wurin Allah ba haka bane ba ina fata an gane akwai wanda yake ba kowa bane ba kowa komai ba zai riga wani malami shiga aljanna ai cikin malaman annabi ce du'atu ala abawabi jahannama masu wa'azi ne kuma suna kofar jahannama ina fata an gane ya ce du'atun ala abawa bi jahannama suna kiran mutane zuwa ga Allah amma su suna kofan jahannama yace man ajabahum qadhafu wanda ya amsa musu za su jefa shi jahannama to shi yasa kai taka zanzan kai dai ka kankan da kai a wurin Allah akwai wani dan boko ne ma ba dan arabiya ba wallahi zai zai riga ka shiga aljanna akwai wani dan acaba ne kana ganin shi banza banza ko mai keke na ko mai gadi wallahi sai ka tsinte shi a aljanna kai kana can alayi ana ma tambayoyi to shi yasa kullum ka kankan da kanka a wurin Allah kun fahimci wannan abin da kyau to ibnul munkadir ya ce ashe shin meka ne da ya ganni sai hankalin shi ya tashi ya ga babban malami ya zo neman shi ya ce yabnal munkadir ya aba abdullah takalmi zan gyara maka ya ce a wani aiki za ka sani ya ce a me kake bukata a wurina yau kai ne anan ya ce ya haƙuri bawan allah jiya shekaran jiya da daddare ga abin da ya faru a masallaci ina cikin masallacin baka sani ba ya ce mutumin sai hankalin shi tashi yana inna lillahi wa inna ilaihi raji'un so bai so a san cewa yayi wannan abun ba yayi ne tsakanin shi da Allah sai ce yabnal munkadir ittaqillaha wala tukhbir bi hadha ahadan yace ya kai dan munkadir ka ji tsoron Allah kar ka ba kowa labarin nan daga ni sai kai a kulle maganar nan yace sai na juya na tafi shi kuma ya shiga gida ya ce washe gari sai na kowa yana so mu dan tattauna da shi aka ce ya tattara kaya bar gari ya gudu ya bar gari ya bar madinan kenan saboda tsoro yake ji kar ma a ji labarin shi waliyi ne ya tattara ya bar garin ibn al-munkadir bai ba da labarin ba sai da ya tabbatar ya bar garin ya gudu sai ke ga ɗaliban shi tun daga ranar bai ƙara dawo madina ba an kore shi a madina idan kai ne shago za ka bude duk mai addu'a ma ya zo a kafa signboard ko kwarai da gaske a sa hizba bakin gofa to waɗannan su ne bayan allah na gari kun fahimci wannan abin da kyau shi yasa kullum kai dai ka gyara alaka tsakaninka da allah ka gyara alaka tsakaninka da mutane karka ji cewa wai kai ka sha ba wanda ya gaya maka babu wanda ya sha sai wanda ya shiga kabari kuma ya tashi ya shiga aljanna waɗanda suka sha shine wanda suka rayu da annabi ya ce kai dan aljanna ne shikenan su kan sun sha amma tun da baka da wahayi babu nassin da ya ce kai dan aljanna ne wallahi kai a hankali قال سميت جابر بن عبد الله يقول ابن المنكدر ناجي جابر بن عبد الله ينا cewa قربت للنبي صلى الله عليه وسلم خبزا ya ce na kawo annabi ainihin khubzan shine gurasa wa lahaman da nama ya ka annabi gurasa da nama ko bireji da nama fa akala annabi sai ya ci thumma da'a bi wudu'in sannan sai annabi sa kawo masa ruwan alwala shine alwudu mun karanta kwanaki ko fatawadda'a annabi sai alwala thumma salla zuhra sai sallan azhar thumma da'a bi fadli ta'amihi da aka gama sallah annabi ce a kawo masa ragowar abincin shi ya rage wannan nama da biredin bai gama cinyewa ba da ya gama aka kawo ruwa ya alwaran azhar da ya dawo sai ce a kawo masa ragowar naman nan ya karisa fa akala annabi sai ci thumma qama ila salati annabi sai tashi zuwa sallar la'asar wa lam yatawadda bai sake alwala ba قال حدثنا موسى بن سهل أبو إمران الرملي ثقة أبو داود النسائي سنفد حديثه قال حدثنا علي بن عياش مسلم بن كدم يفد حديث علي بن عياش با قال حدثنا شعيب بن أبي حمزة كتب الستة عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال كان آخر الأمرين تغا حجة سنة كرشن الأمر غدا من رسول الله صلى الله عليه وسلم na annabi sallallahu alaihi wasallama ƙarshen rayuwarsa shine a cikin in aka ci nama a sake alwala ko kar a sake to ƙarshen al'amari cikin ababen nan guda biyu tarkul wudu'i shine barin alwala mimma gayyaratin naru daga dukkan abin da wuta ta canja mishi kamanni duk abin da wuta ta dafa shi ko aka gasa ko aka soya to yin annabi ya ci kowane irin nama ne ba ya sake alwala kun fanci wannan abin da kyau قال أبو داود هذا اختصار يتي وانا حديث كمان summarizing ne aka yi min الحديث الأول na hadisin da ya gabata قال حدثنا أحمد بن عمرو بن سرح قال حدثنا عبد الملك ابن أبي كريمة أبو داود كده في الحديث قال ابن سرح قال ابن سرح ابن أبي كريمة شي ابن سرح Ahmad bin Amr yake cewa wannan Abdul Malik ibn Abi Karima din min qiyaril muslimina yana daga cikin musulmai na kirki yana daga cikin zababbun malamai ne sai a cikin musulmai in aka tambaye shi ya faɗi mutanen kirki to ibn Abi Karima yana ciki bi ma'ana dan ya tabbatar maka ya inganta a rawaito hadisi a wure shi kun gane ma'anar magana bi ma'ana malamin da ya ba mu hadisin nan ai yana daga cikin manyan bayin Allah na gari قال تحدثني عبيد الله بن ثمامة المرادي عبيد عبيد بن ثمامة المرادي شيما أبو داود كده في الحديث شاكي ما لم كتب الستة قال يتي قدم علينا مصر عبد الله بن الحارث بن جزعين يتي عبد الله بن حارث بن جزع يا زومان مصر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama فسمعته يحدث في مسجد مصر نجي شي yana bada labari yana kala haddasana a cikin masallacin misra kala yace shi sahabin kenan yace laqad ra'aytuni laqad ra'aytuni lamu din lamul mecece alarama lamul kasimi ce ko kaddin fa taukidi karfafa ko tabbas haƙiƙa saboda harfar taukidi na guda biyu suka haɗu a wuri ɗaya to ɗaya sai a mai da shi harfin rantsuwa ya ce ya rantse da allah tabbas ya ce ra'aitu ni sabi a saba'atin ra'aitu ni kaga ra'aitu ɗin fi'ili ne da fa'ili in ka zo ni irabi ka ce fi'ili wa fa'il kawai ka gudu kar ba ka tsaya ƙarin bayani to ni ita nunun ɗin kuma suna ce mata nunul bukaya ina fata an gane ita ma baniyun ne la mahalla laha min al-irabi sannan yawon da ta biyo bayan nunu ita kuma maf'ul harf menene damirun ne muttasilun mabaniyun fi mahallin nasbi maf'ulun bihi an gane wani abun da kyau maf'ulul awwal ne wane ce bai gane ba domin shi ra'a din nan yana ta'addi ne da ainihin maf'ulun bihi guda biyu to wannan yawon ɗin maf'ulul awwal ce sabi'a maf'ulun sani laqad ra'aytu ni haƙiƙa na ganni kaga aiki ne da wanda ya aikin da wanda aikin ya faɗi akan shi to yawon ɗin ita ce maf'ulun bihi nunun ɗin nunul wuqaya ce sabi'a ko maf'ulun sani haƙiƙa wato yana so ya tabbatar maka da labarin da zai baka ne kamar kamar yanzu haka yana ganin abin a irin shi ya ce na ganni ina cikin mutane bakwai shine sabi a sab'atin au sabisa sittatin ko kuma cikin mutane shida in akwai bakwai to ni ne na bakwai in shida ne ni ne na shida ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallama kuma tare da annabi sallallahu alaihi wasallama fi dari rajulin a gidan wani mutum famarra bilalun sai bilal ya wuce fanadahu bis salati sai ya kira annabi zuwa sallah sai gina bilal yace fa kharajna sai muka fita da su sahabban guda bakwai din da shi annabin fa marana bi rajulin sai muka wuce wani mutum daga gidan mutumin zuwa masallaci wato shi sai gina bilal yakan tafi neman annabi yana ina lokacin sallah yayi an gane ko in ya je gida baya nan ya tafi layin can ya tafi layin can dan madina a lokacin karamin gari ne an gane ko ba kawai daga lokaci yayi suke tare sallah ba sai sun tabbatar annabin baya nan alaihi salatu wassalam to sai ce famararna bi rajulin sai muka wuce wani mutum akan hanyar mu ta zuwa masallaci wa burmatuhu ala nari ya dora tukunya akan wuta yana dafa nama nama yana taba rarraka burma shine ainihin tukunya an gane ko yace tukunyan mutumin na kan wuta yana ta dafa nama ka san mu anan a al'adar mu na Hausa Fulani da an ga kana dafa abinci ka zama dan daudu ko ba ka ba in a gida ne a ce ma mijin hajiya ko ba haka ba in dai ba kaman ko ɗalibi ko wani goro ko wani abu ba to amma in ka je kasashe kuma wanda suka ci gaba hatta ko da saudi arabia za ka maza ne ke sai da abinci ga duk wanda ya ji hajji ko umra ba za ga mata na sai da abinci ba na kuma ko a nan an ce waɗanda suka fi girki maza ne yasa duk manyan manyan nan maza ke dafa musu abinci har digiri ake akan dafa abinci a yi masters a phd saboda girki to sai suka wuce shi kawai al'ada ne in ka je su pakistan duk maza ne ke dafa abinci suna sayarwa to sai ce da muka wuce wani mutum tukunyar shi na kan wuta faƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai annabi ce da mutumin a tsabat durmatuka tukunyan kan nan ta nuna an kira tukunya ana nufin abin da ke cikin tukunya ina fata an gane bi mana abin da ke cikin tukunyan nan yayi a kai hari ko kuma da saura kala mutum ya ce na'am a yadahu bi abi anka wa ummi ya rasulallah alaihi salatu wassalam sahabbai suna faɗan wannan ga annabi su ce da shi da mahaifina da mahaifiyata gaba ɗaya zan ba da su fansa saboda kai ina fata an gane dan ka'ida ne shi annabi la yu'minu ahadukum hatta akuna habba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in baka zama mai imani sai ka fi son annabi fiye da kowa a duniya da babanka da babarka da kowa da ƴaƴan da ka haifa da duk duniya gaba daya duk lokacin da za a ci mutuncin annabi ka jiran ka bai so su ba a zagi jam'iyyar siyasanka ko wani dan siyasanka ranka ya ɓaci to wallahi ka tuhumi imaninka kuma abin da ake ciki kenan yanzu kun fahimci wannan abin da kyau akan wani celebrity a yanzu wani sai ya faɗa da shi amma ba za a faɗa da shi akan annabi ko akan abubakar siddiq ba to dole ka ji kana son annabi fiye da kowa kana son ahlul baiti fiye da kowa kana son sahabbai fiye da kowa yasa abul asad du'ali daga cikin abun nahau kenan ko wanda shine baban nahau gaba daya ɗaya daga cikin manyan ɗaliban imamu ali sai na bin abi talib ya ce uhibbu muhammadan hubban shadidan wa abbasan wa hamzata wal wasiya ya ce wa ja'fara inna ja'fara khayra sibtin shahidan fil jinani muhajiriya wa ma an alladhi alqa husaynun wala hasanun bi ahwaniha ali to haka dinga jera baitoci akan annabi da ahadul baiti bi mana dole ka so su ko fiye da kowa ya ce bi abi an wa ummi ya rasulullahi muna son ka fiye da kowa ya ma'aikin Allah kisa abin taymiya rahmatullahi alaihi yayi wata magana da kwanaki da ta'amma ya faɗa Allah ji ganshi da rahama shekarun baya yan zafin kai suka yi ca a kan shi marasa mutunci sada su ba mai mutunci a gunsu ba su kalli shekarun shi ba ba su kalli ilimin shi ba ba su kalli jimawan shi a cikin sistem din ba wai wani matashin malami ne daga cikin malaman kasar nan ya je samu da ta'amar biyu ke ya ce akwai wani littafi fa mai kyau na imamul albani na hadisi ya kamata ce kana da littafin nan sai ce ai ina ake samu ne ita ana samu a wuri kaza ce to bari mu je gida in baka kuɗi ka so min littafin ya shiga mota ya ɗauke shi suka tafi ya ce da suka je falo ya zauna sai dakta ya shiga gida ya ɗauko mishi littafin da ya ɗauko sai dakta ya buɗe mishi kamar nan ɗin littafin sai ga date na ran da dakta ya sai littafin ya ce ai malam lokacin babata ma ba a haife ta ba ya ce wallahi mahaifiyata ma ba a haife ta ba balle ta aure balle a haife ni an gane ko ibnu taymiya yake cewa akwai waɗansu da suke bikin maulidi bari ku ji wannan abin da kyau ya ce Allah zai ba su ladan san da suke wa annabi la alal bida kalman da yake nan ya ce tsantsan son su da annabin da ya ebe su suka yi maulidin sai Allah ba su ladan son annabi ya ce la alal bida'i to idan ba ka fahimci yaren ba eh dakta ya halatta maulidi dakta ya yi kaza to a kai kaza gibi ne taimiyya ne kun fahimci wannan abin da kyau Allah sa mu dace to sahabbai suna son annabi ne so irin na ya wuce tunani to sai ya ce bi abi anta wa ummi ya ce fatana wala min habada'atan annabi sai ainihin ɗauki wani tsoka ya ruga a bakin shi ya ce falam ya zal ya alukuha annabi bai gushe ba yana ta tattauna wannan tsokan hatta a harama bis salati har aka ainihin kabbaran sallah aka tada sallah kafin ya gama haɗewa wa na anzuru ilaihi ni ina kallon annabi a lokacin in ji shi wannan sahabin ya nuna maka cewar lallai dan an ci ainihin a abinci kurkuren baki ba dole bane ba sannan kuma in aka ci abin da wuta ta dafa na nama ba sai an sake alwala ba kun fahimci wannan abin da kyau sauran minti na malam sama minti biyar babu tashridi fi zalika wannan hadisin da zamu karanta imamu abu dawud ya kamata ya kawo shi ne kafin wannan babin sai kawo shi a gaba za mu karanta sai mu karanta kaɗan daga cikin maganar da malamai suka yi sai mu ainihin kulle babu tashdidi fi zalika babun da ke bayani akan tsananta cewar lallai in aka ci nama a sake alwala to kaga ya kamata ya zo ne kafin wannan abinda malamai suka ce kenan قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة قال حدثنا أبو بكر بن حفص عن الأغري عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الوضوء الولاء مما أمدجت النار daga duk abin da wuta ta dafa ko da an ce a sake alwala قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا أبان عن يحيى يعني ابن أبي كثير عن أبي سلمة أن أبا سفيان بن سعيد بن مغيرة حدثه أنه دخل على أم حبيبة سفيان بن سعيد بن مغيرة يبادر الأباري يتي ياشي قوجة أم حبيبة فسقده قدها من سويكين سيت عينه شايد دشي واتو سويك كمن سمين عينه دبينو أتكون وني كوفي فدعا بماء سيسا أكاكاو مسا ruwa fata maza sai kurkure baki bayan ya sha faƙala sai ta ce yabna ukti ya ɗan ‘yar uwata ala tawadda'u shin ba za ka yi alwala ba inda nabiya sallallahu alaihi wasallam ƙala tawadda'u mimma ghayyaratin nar ya ce annabi ya ce ku yi alwala ko ku sake alwala daga dukkanin abin da wuta ta ainihin dafa قال أبو داود في حديث الزهري يا ابن أخي أما أبو داود أتكين حديث الزهري سيتي يا ابن أخي ملل يا ابن أختي to wannan hadisin da mu karanta da hadisan tun daga wancan satin malamai da dama sun ce aka ci naman rakumi a sake alwala haka ne ko muka ce jamhuru ba sa kan wannan mazhaba to ga kaɗan daga cikin abin da malamai suka faɗa wanda da shi zan kulle yace wallazi tatma'innu bihil qulubu abinda zuciya zai nutsu da shi daga cikin duk waɗannan hadisan mun gaya muku masaban hanabila akan wannan suke yasa ayan saudiya akan wannan suke littattafan da suke turo mana za ga an ce a sake alwala in an ci naman raƙumi muka ce masaban malikiya ba ma kan wannan kuma shine zance mafi karfin dalili sai ya ce mahakal bai haƙiyu an usman darimi abinda bai haƙi hakaito daga usman darimi annahu lamma ikhtalafa lamma ikhtalafa ahadithul babi a lokacin da hadisan babin suka yi sabani wasu sun ce a sake wasu sun ce kar a sake sai ce to walam ya tabayyana rajih minha amma babu wanda ya bayyana wanda wanda ya firin jayi nadarna ila ma amila bihi al khulafa'ur rashidun sai muka duba menene abun da abubakar ya aiki da shi da umar da usman da ali barin bako ta ka'ida duk inda aka yi saɓani a duniya akan wani abu to in aka ce abubakar da usman da aliyu da suna su abubakar umar usman ali ga inda suka ce wallahi ka bi su kun fahimci abin da kyau in aka yi saɓani sahabbai sun ce kaza tabi'ai sun ce kaza wani ya ce kaza sai aka ce maka wannan ra'ayin akan shi sayyidina abubakar yake akan shi umar yake akan shi usman yake akan shi aliyu yake to wallahi ka bi su za ku tafi aljanna tare don sun fi kowa cikin wannan al'umma sun fi kowa a wurin Allah sun fi kowa imani sun fi kowa matsayi hatta a wurin manzon Allah sallallahu kuma su ne ce alaikum bi sunnati wa sunnati man to waɗannan ka'ida ce ka rike ta sai shi yake cewa tun da an yi saɓani mun kasa gane wanne ne fi ƙarfin dalili sai muka dubi abin da waɗannan malamai hudu suka tafi akai daga cikin sahabbai abubakar da umar da usman da ali duk inda suka kai ma kai kar ma ka tsaya wani kwane-kwane to idan ka zo ka ce ai saudiya malaman saudiya sun ce a sake alwala sun ce abubakar ya ce kar a sake umar ya ce kar a sake sayyidina usman sayyidina aliyu to yanzu su zan bi kuma mazhaban hanabila na saudi arabia ko kar ku adalci mana kun kwanci da abin da kyau kuma in kana maganan mazhabobi ne mazhaban hanabila haka suke amma abu hanifa da malik da shafi sun ce ba za a sake ba da kuma jamhurin tabi'ai gaba daya ya ce wa jamahiru tabi'ina da jamhur na tabi'ai to kaga ya rage naka ko ka bi ƙasa ko ka bi dalili ba shi kenan ba don galibi ta'assubanci ne abin ta'assubanci ne kun san ta'assubanci ko kama a ce kungiyanci misali da hausa domin masu ya babu kungiya ai wannan kalma ita ce kungiyar su kuma dan kungiyan ba kungiya ne su kuma suna da kungiyar su su ma suka ce ba ruwanmu da kungiya to wannan ba ruwanmu da kungiya ita ce kungiyar su sunanta kungiyar ba kungiya ina fata an gane da malamansu da iya masallacinsu su ne yan aljanna ai kungiyar ta su kenan duk wanda ya saba musu ba akan daidai yake ba da ko kungiya sama da wannan ne babu a takaice kullum ka kalli dalili sannan wanda ya saba maka ba ci abokin gaban ka bane ai ga sahabban ba sun yi sabani Ahmad ibn Hanbal ne saba Shafi'i malamin shi ne Malik malamin malamin shi ne kun fahimci na abin da ke Allah samu dace a takaice nan za mu tsaya saboda lokaci ya tafi sai Allah kai mu wani sati a in Allah kai mu wani sati za mu yi karatu kuma za mu rufe karatu insha Allah za a tafi hutun azumi karatunmu na tafsiri na masallacin ahajas shi ma za mu rufe wannan laraba insha Allah a tafi kuma hutun azumi in Allah ya yadda Allah kai mu azumin dare da lafiya ya ba mu kuma yin aiki na gari ya kuma karba mana subhanakallahumma rabbana bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh